Allah salatul fati uku uku Allah salatul تكون لها ولي ونسيب آمين
يا همة الشهيد لنا من الظلم آمين
الحمد لله رب العالمين توفيقي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحمهم في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله يوم شاتر غوتن رمضان laraba 19 ga watan ramadan a hijira ta manzo Allah daga makka zuwa madina 1446 wanda ya daidai da 19 ga watan march miladiya 2025 muna za mu tashi suratul kiyama eh, suratul kiyama to
بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة bismillahir rahmanir rahim la uqsim bi yawmil qiyamah la dinnan za'idatun za ce fil mawdi aini abubuwa guda biyu guri na farko shine nan da yace la uqsim bi yawmil qiyamah na biyu shine wala uqsim bin nafsil lawam da duk wayannan za'idai ne ubangiji yace uqsim ina rantsuwa bi yawmil qiyamah da ranar alqiyama kun ji da kanta ma ranar kiyama ana rantsuwa ubangiji yana rantsuwa da ita eh, yana da- nuna muhimmancin tashin alkiyama Mhm.
ولا أقسم بالنفس اللوامة ai laɗin wannan tabiyin ita ma za a yi dace wa uqsimu kuma ina rantsewa wato bin nafsi da rai allawama mai yawan zargin kanta ai allati taluma nafsaha wacce take wato zargin kanta wa in istahada ko da ta yi kokari fil ihsani cikin kyautayi wa jawabul qasami jawabin wannan rantsuwar mahzuku wato abin shafewa ne da tub asunna shine jawabul qasami eh uqsimu bi yawmil qiyamati eh wato ina ran ina rantsiya da ranar kiyama cewa la tub asunna wallahi za a tashe ku eh la tub asunna wallahi za a tashe ku dan wato taron yawmul kiyama taron kiyama dal dal alaihi aya hasibu a hasibu ya dalala zuwa ga wato jawabul qasam din eh uqsimu bi yawmil qiyamati la tub asunna ina rantsiya da ranar alkiyama wallahi kuma za a tashe ku ranar alkiyama a muku hisabi أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه shin mutum yana zato shine kafiri yana zaton allan najma izamuhu ba za mu tattara kasusuwansa ba lilbas saboda tashin alkiyama wal ihya'i da rayawa shi yana ɗaukar ba za mu iya ya mutu an binne shi ya diddige kasusuwansa sun wawwatse to yana zaton ba za mu iya tara kasusuwan ba ne Ehem.
بل قادرين على أن نسوي بنانا bala lamarin haka yake na jima'uha ubangiji ya ce za mu tara ta ƙasusuwan ma duk za mu tara su kuma mu ƙadiri ne mu masu iko ne ma a jam'iha tare da tara ta bayan ma mun tara ta mu masu iko ne ala an sauri bisa mu daidaita bananahu wato ƴaƴan yatsunsa ma huwal asabi su ne ƴan yatsu ainu idu izamaha za mu mai da ƙasusuwanta kama kanar kamar yadda take ma'a sigariha tare da kankanta wato wato kankanta do kankanta wato kasusuwan za mu mai da ita kamar yadda take to fa kaifa bil kabirati ya kuma da manyan kasusuwa mu mai da yan kanana ma yan gujil gujil to ya kuma manyan eh?
بل يريد الإنسان ليفجر أمامه bari dai al'insanu mutum ya ridi yana nufin liya jura ya karya amma mahu a gabansa ai ma'ana Allah mutum nan za'idatun za'ida ce wani su buhu bi an muƙaddarta ai an ya kaziba shi dai wato mutum yana nufin ya karya amma mahu ayyau mulkiyamata ranar alkiyama يسأل أيان يوم القيامة yana yana tambaya mai yaushe ne wato ranar alkiyama take tambaya ce ta izgilanci da kuma karyata cewa alkiyamar za ta zo istihza'i ne wata kazib wato istihza'i istihza'i yake wato izgilanci ne wato a za a yi kiyamar ne to ma yaushe ne ma kiyamar ne a ta izgilanci eh to haka yake wannan tambayar وإذا برق البصر to sai ubangiji ya ce fa iza baraqal basar Wa wato khasafa ina- al-qamar.
idan idan wato barakal basar idan gani baraka ya gigice wata hayyara ya dimauce ya dimauce limara'a saboda abin da ya gani min ma kana yuka zubu bihi daga abin da ya zama yana karyatawa da shi eh wato ido zai gigice kuma zai ɗimauce saboda ganin abin da dacin yake ta ƙaryatawa yake cewa ba zai yiwu ba to sai gashi a cikinsa kuma yana ganin sa kuru-kuru to sai kuma ya gigice eh gigice ya rasa kuma yadda zai yi wa khasafal qamaru kuma wato rana kuma ya kisbe wato wata ya kisbe ma'ana khasafa al azlama wato shi wata shi kuma yayi duhu wa zahaba dawuhu hasken sa ya tafi ya zama na wato ga watan amma babu haske sai duhu a cikin sa وجمع الشمس والقمر kuma aka tare rana wal kamar da wata batsal aminal magaribi da ranar da wata duk sai suka hudo ta yamma maimakon abin da aka saba duk za su hudo za su hudo ta gaba suke hudowa sai ga su an tara su gaba ɗaya kuma sun hudo ta yamma eh auza haba da uhuma ko kuma hasken su duk ya tafi da ranar da wata duk ba su da haske yadda aka saba to wazalika wannan ku zai faru ne fi yawmil qiyamah a ranar tashin alqiyama يقول الإنسان يومئذ أين nainar المفر mafar to ya kula insani mutum zai faɗa a wannan yini ya ce ina ne maguda Eh, ina za mu gudu muje babu inda za a gudu Eh, magana ta ƙare كلا لا وزر kalla radun tsawatarwa ne an ɗalibin fara daga neman wato gudun la wazara ai la malja ba mafaka yuta hassanu bihi da za a katangu da shi a je a ɓuya kuma wannan ɓuyan ya kare ka babu shi wato ba zai yiwu a samu mafaka ba ba ka da mafaka إلى ربك يومئذ المستقر al-mustaqir matabbaci ya tabbata zuwa ga ubangijin ka yau idan a wannan yini ai ma'ana mustaqarrul khalaiqi gurin da wato hali halitta za su samu istiqrari su tabbata eh fa yuhasabuna kuma ai musu hisabi wa ja zauna a saka musu ayi hisabun kowa ya san me yake da shi sai kuma a saka musu wanda aka zo aka yi masa hisabi ya samu abu kyakkyawa to ya tafi aljanna wanda kuma ya samu mummuna kuma shi kuma ya tafi wuta Allah ya kiyaye mu
ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم dama ba a وأخر san to ba ranar alkiyama yuna ba ranar alkiyama yau mai izin a wannan yinin za a ba mutum labari da ma kaddama da abin da ya aikata ya gabatar kuma a kara da abin da ya jinkirta abin da ya tun farkon rayuwarsa har zuwa ƙarshen ta Eh, duk girmansa duk kankantarsa za a gaya masa ga abin da ya yi ai bi awwal amalihi da farkon aikinsa wa akhirihi da kuma aikinsa na ƙarshe وللإنسان على ala nafsihi نفسه basira بصيرة bari dai mutum basiratu shi mai shaida ne ala nafsihi bisa kansa ai wato shahid mai shahid wato shahid to ita wato ita kan ita wato ransa mai shaida ce eh nafsu ransa ai shahidatun mai shaida ce ai tanduku jawarihu gabansa duk za su rika yin furci bi amalihi da aikinsa eh duk wata gaba wacce ta yi wani aikin to za ta faɗa ta ce ga aikin da ta yi ba ma sai ka bude bakin ka ba in hannu ne yayi hannu zai faɗa in kafa ce ta yi za ta faɗa in ciki ne zai faɗa in ido ne zai faɗa eh duk za su yi ba- za su yi magana da amalihi da aikinsa wal hawa ha'in nan ala basira lil mubalaghati fala budda min jaza'ihi ba makawa daga ai masa sakamako ولو ألقي معاذيره
walau alƙa ma'azirahu wato ko da wato ya ya ya jefa ma'azirahu hanzara hanzaransa ai ma'aziru shi ne jam'i ne na ma'aziratu amma ala gairi kiyasin ba wato bisa kiyasi ba ai ma'ana walau ja ko da ya zo bi kullu ma'aziratin dukkan hanzari ma qubilat ba za a karbe ta ba ba a karbe ta ba in ya zo zai ba da wani hanzari a wannan ranar to ba wani hanzarin sa da za a karba kawai abin da yayi za a duba kawai a hu- a yi hukunci ƙara ta'ala sai Allah ta'ala kuma ya bar wannan sai koma yana magana ga manzansa sallallahu alaihi wasallam لا تحرك به لسانك لتعجل به به to la tuharrik bihi lisanaka ya rasulullah ya manzo Allah kakka rika motsa harshen ka bihi da alqur'ani qabla faragi jibril tun kafin jibril ya kare minhu daga wahayin da aka yi masa eh kakka rika wato momotsa kakka rika neman wato ka riga jibril a'a eh ka bari ya karanta ya kare sannan ka karanta kakka rika yin haka lita ajala dan kai gaggawa bihi wato da shi ai khawfa an yamfa litninka dan tsoron wato kai ya kubuce daga gare ka kana tsoro kai ya kubuce shi yasa kake gaggawar wato fusgar abin إن علينا جمعه وقرآنه to ka daina gaggawa eh ka daina gaggawa mu dai mu ne za mu taro maka shi a kin- a kirjinka ko qur'anahu kuma mu ne wato za mu tabbatar da karatunsa ma'ana qira'atul kira- karatunka iyahu gare shi ai jiryanahu wato jiryanahu wato mu za mu tabbatar da gudanuwarsa ala lisanika bisa harshenka ba sai ka sha wahala sai ka yi komai ba kawai ka saurare mu
فإذا قرأناه fattabi فاتبع qur'ana قرآنه to idan muka karanta shi eh idan muka karanta shi alayka gare ka bi qira'atu jibril da karatun jibrila to ka bi qur'anahu ma'ana istami ka ji qira'atuhu karatun sa to fa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amma zalla sallallahu alaihi wasallam ya zamo yastami yana saurare in ya gama sauraron sun mai qira'uhu sannan sai ya karanta shi ثم إن علينا بيانه sannan kuma bayanin su yana gare mu bit tafhimu da fahimtarwa laka gare ka eh wal munasabatu bain hadhihi al ayati wa ma qablaha munasaba tsakanin wannan ayat da abin da ya gabace ta anna tilka cewa waccan ayat ta dammanat al irada ta kunshi a lura da kau da kai an ayati la gabara qawin Allah wa hadhihi wannan kuma ta dam- ta man- ta- ta dammanat al mubadarata ita kuma ta taro mubadara ilaiha zuwa gare ta bi hibziha da kiyaye ta كلا بل تحبون العاجلة ajila kalla istibtahu bi ma'ana ala kusani bal bari kuna son magaggauciya wace ce magaggauciya ita ce duniya ya ko tuhibbuna ko yuhibbuna bil ya'i wat ta'i ta a cikin fi'ile fi'ilan guda biyu to duk zaka iya sa ya to zaka iya wato sa ta kalla bal tuhibbuna al ajila wa tadruna al akhira ko bal bal yuhibbuna al ajila wa yajruna al akhira ehem.
وتذرون الآخرة ku bar kuma wato kuna barin al'akhiratu ta ƙarshe ita ce wato wato du wato lahira fa la ya'maluna laha wato mutane ba sa aiki saboda lahira وجوه يومئذ ناظرة nadira to wasu fusaku yawma izin a wannan yini ma'ana aiki yawmul qiyamati a ranar alqiyama nadiratu ai tana cikin tana cikin nima ma'ana hasanatun kyakkyawa ce mudi'atun mai haske ce Allah mu ji Allah minhu إلى ربها ناظرة kuma mai kallo ce zuwa ga ubangijinta Eh, ya raunar laha za su ga Allah subhanahu wa ta'ala sarki ya tafi gare shi ya ɗaukaka fi lahira ta gidan lahira وجوه يوم وا.
ووجوه يومئذ باسرة wasu fusakun kuma yau mai izin a wannan yinin ba su rato ai kali hatu mai kusfanewa kusfanewa fuska shadidatul abusi mai tsananin kame fuska ne Allah ya kiyaye mu
تظن أن ala يفعل biha بها فاقرة fa'ila ta zunnu bi ma'anarsa tuƙinu tana sakankance an ha cewa dai ita wato ta an nana cewa ta an cewa ita dai yu- an an yi al za a aikata wato dahiya faƙiratu ai dahiyatun musiba azimatu mai girma za a aikata bi hadi ta wannan musiba wacce take mai girma ta kasiru kifarar zahari tana kakkarya gadon baya gadon baya wato musiba ce take kar- karanta gadon ta- ta- ta kakkarya ta ta kakkarya gadon baya ya ji wato musiba haka kuma ba wai an ta karya ta bashi ta tafi shi kenan ba a'a tana karyawa kuma in ka gama jin wannan raɗaɗi sai ta koma yadda take sai a kuma karyawa eh to haka za a ta yi kuma har abada Allah ya kiyaye mu كلا إذا بلغت التراقي kalla bi ma'ana ala ka faɗaka ko ka sani idan balagatin nafsu taraki idan rai ta kai wato a taraki karankar me ai izamal khalqi shine kasin wato wajen makogoro وقيل من راق wakila ai kalan man haulahu wanda suke kusa da shi mara lafiya suka ce waye zai masa ruqiyya eh waye ina mai ruqiyya ya ruqiyya da zai masa ruqiyya ali ya sha dan ya warke وظن أنه الفراق firar ai aikana ya sakankance wato man balagatin nafsuhu zalika wanda wato ransa ta kai wannan matsayin ya sakankance annahu cewa da shi lamarin da sha'anin alkiraku wato rabuwa da duniya ce dai ta zo والتفت الساق بالساق maƙyangyama ta haɗe da maƙyangyama ai ihida sa ƙaihi wato ɗayan maƙyangyamin su bil uhura da ƴan uwata inda al-maut yayin mutuwa aw iltafat shiddatu firaqi dunya bi shiddati iqbal al-akhirati ko kuma tsan- tsananin wato wato rabuwa da duniya shine ya haɗe da tsananin kuma gabata ga lahira إلى ربك يومئذ المساق makora ta tabbata zuwa ga ubangiji ka aya sau kora wa haza wannan ya dullu alal amili yana lallabsa amili fi iza a cikin iza al ma'ana ma'ana dai iza balagatin nafsul hulquma idan wato rai ta kai wannan kararrame to saƙo za kuma a kora ta ne ila hukumar rabbi har zuwa ga hukuncin ubangijinta فلا صدق ولا wala صلى sallatu bala saddaka wato bai yi sadaka ba shi mutum wala salla bai salla ba eh ko kuma wala wala sa- fala sadaka bai ba da gaskiya ba wala salla bai salla ba ai lam yusaddiq bai gaskata abinda manzo Allah ya zo da shi ba walam yusalli kuma bai yi salla ba ولكن كذب وتولى watawalla sai dai kazzaba ya sarrafin tabbil qur'an da alqur'ani watawalla kuma ya bada baya an imani gaburan imani ثم ذهب إلى أهله ya يتمطى tabbata sannan sai ya tafi zuwa ga iyalinsa zuwa ga ahalinsa ya tabbata yana tafiya yana takama ai ya tabbataru yana takama fi mishiyati a cikin tafiyarsa ijaban dan kaye أولى لك
aule فأولى aule laka fa aule aule laka fi iltifatun an al-ghaibati wal kalimatu ismu fi'lin eh sunan fi'li ne wallahi litabiyini ai waliya laka ma takarahu ai abinda kake ki shine ya jibance ka fa aule ai fa huwa aula bi fa shine mafi cancanta bi ga- da kai min ga daga wani da- daga wani ka ثم أولى لك فأولى aure wato abinda dai kake ki dai shi ya jibance ka kuma shi ya fi cancanta da kai daga wani ka أيحسب الإنسان an أن yi turaka يترك su dai to shi ne aya hasibul insani tun mutum yana da tan an yi turaka za a bashi sudan saura ai hamalan saura la yi kallafu ba za a kallafa masa bi shari'a da shari'o'i ai la yi hasibu zalika kai ya zaci haka ألم يكن طفة من مني تمني tumne shin shi mutum bai zama wato fatan mani ba fatan dugo min mani daga mani tumna da ake zuba ta a cikin mahaifa ثم كان علقة فخلق فسوى sannan sai ya zama alaƙatan gudan jini to fa halaka Allahu min hal insana sai Allah ya halicci mutum min har daga gare ta fasawwa ai ubangiji sai ya daidaita gaban sai ya daidaita halittarsa فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى sai ya sanya wato sunfi biyu minhu daga gare shi ai min almani daga wannan mani allazi sara alaƙatan wanda ya zama gudan jini ai qit'ata damin yankin jini summan mazgatan sannan tsoka ai ma'ana qit'ata lahamin yankin wato tsoka eh sai ya sanya azzaujaini ai annau'aini sunfi guda biyu azzakara wal unsa wato sai ya sanya mutum namiji wato ya sanya yayi mutum wato namiji wal unsa da mace yajtami'ani taratan wa yanfarudu kullum minhuma an al-akhar taratan je أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى bale shin yanzu wannan mai wannan aiki wato mai aikin wato wanda ya aikata waɗannan abubuwan eh yanzu shi ba zai zama wato mai iko ba bisa ya raya matattu wanda duk ya mutu wannan wannan wanda aka shi shi wannan halittar eh ba zai zama wanda zai raya matacce ba bala zai iya shi ne zai yi عن إيه.
ابي هريره رضي الله عنه an karɓo daga abi hurairah Allah ya dagare shi قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah ya ce kan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce من صنع منكم والتين والزيتون wanda ya karanta wacin zaitun a cikin ku انتهى الى اخرها har ya je karshen ta ليس له فيها كامل الحاكمين zai zuwa alaihi sallallahu alaihi kamil hakimina وليقول بلى to yace bale وانا ذلك من ana Allah الشاهدين zalika min shahidina ومن قرأ لا اقسم بيوم القيامه wanda ya karanta la uqsimu bi yawmil qiyamati فانتهى الى اليس ذلك بقادر على أن eh, يحيي ya الموتى؟
kare zuwa alaihi sallallahu alaihi qadirin la yumil mautai وليقول بلى nan ma yace bale ومن قرأ والمرسلات wanda ya karanta wal mursalati فبلغ ب- فبلغ باي حديث ba da بعده huyu nuna ya kai karshen ta wato bi ayi hadisin ba da huyu nuna يقول آمنا to ce بالله amanna billahi أخرجه أبو abu داود dawud ne ya fitar da wannan hadisin الحمد لله wanda eh, eh, ga wani karin wato man ya zama kamar yadda asadi biyar wato ko ma nazibi kana za ka ra'a ha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ta mhm.
إذا قرأها ya zama idan ya karanta ta قال manzo Allah ya ka sai ya ce subhanaka allahumma bala shi kuma subhanaka allahumma yake tsarkake ubangiji aha rawahu abu dawud wal hakim الحاكم mhm وقال ابن عباس abdullahi dan abbas shi kuma yace من قرأ sabbi isma rabbikal ala wanda ya karanta sabbi isma rabbikal ala إماما كان أو غيره to liman ne ko wani liman يقول سبحان rabbiyal ala to yace subhana rabbiyal ala من قرأ لا أقسم wanda ya karanta la uqsimu bi yawmil qiyamati ila akhir har zuwa karshen ta يقول يقول سبحانك اللهم اللهم to ya فلا ce subhanaka allahumma bana bala ila imaman kana au gairuhu Hmm.
وروى البغوي bagawi shi ma ya rawaito bi sanadihi da sanadinsa أبي هريرة daga abi huraira قال kala ya ce قال رسول الله صلى الله عليه manzo Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce man qara minkum wattin wa zaitun wanda ya karanta wattin wa zaitun daga cikin ku إلى ya ce آخرها karshen ta أليس أليس الله بأحكم الحاكمين؟
يقول بلى to shi ma ya ce bala
وأنا ذلك من wa anna la الشهيد zalika min ash-shahidin ومن قرأ wanda ya والمرسلات karanta wal mursalati فبلغ في أي ya kai fa bi حديث ayi hadisin بعده ba da hulu minuna يقول ci آمنا amanna بالله billahi Hmm. alhamdulillah ya yi kyau wani shi bai magana ba? Ta bismillah.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا hal bi ma'ana kad hakika dai wato a ta'alar insani hinu zamani min dahari daga dai zamani shine arba'un da sultan shekara arba'in to kad a ta'alar insani hakika ya zo wa mutum shine adamu annabi adamu eh wato shine arba'un da sultan kuma lam yakun shay'an lam yakun bai kasance fihi a cikin wannan lokacin ba shay'an wani abu maskuran abun ambato kana fihi musawwaran ya zama wato abun suranta ne a cikin sa min dinin daga laka la yuzkaru dan da ba a ambatan sa ma awul muradu bil insani ko kuma abun nufi dai da insani mutum aljinsu jinsin mutum ake nufi wa bil hini ko kuma abun da ake nufi da hini din nan wato muddatul hamli mudda wato ciki da ake yi
إنا خلقنا الإنسان من Fasina نطفة شاج نبتليه mu dai mun halarci wato mutum ma'ana jinsin mutum min nutfatin daga wato ɗigon maniyi amshajin abin cuɗanyawa ai asaladun abin cuɗanyawa min ma'in rajuli daga maniyin namiji wa ma'in mar'ati da maniyin mace da maniyin mace almuhtal ɗaya ne ababen cuɗanyawa almumtazije ne dai ababen cuɗanyawa wato naftalihi ai naftabiru muna jarrabarsa ne wato mun harce don jarbe shi bit taklifi da taklifi kallafe kallafe wa jumlatu jumlan nan musta'anifatun aw halin muqaddar ko halin shi muqaddara ai muridi na ibtila'ahu mun haka dan muna nufin wato jarrabarsa inda ta'al din da ta'ahulhi yayin kasancewarsa mazawa فجعلناه sai muka سميعا بصيرا sanya shi sami'an mai ji bisabi zalika saboda wannan kuma basiran kuma mai gani إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا mu dai hadaina sabila mun shirye da shi ta farki ai bayyana lahu dariqal huda mun masa bayanin tafarkin shari'a bi ba'asir rusul da aiko manzanni to imma shakiran imma ya zama shakiran mai godiya ai muminin ya zama mumini wa imma kafuran ko kuma ya zama mai bitilcewa ai halan min bauli ai bayyana lahu wato fi hali shukrihi au kufrihi wato mun bayani bayani gare shi a halin godiyarsa au ko kuma kafircewarsa wato alqudratu ego wa imma litta wa imma litafsil alahwal imma din nan tabbata fasta to rarrabe wato halaye ce إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا mu dai a taddana ai hayyana mun tanadi salasila wato wato mun tanadi wato sasura lil kafirina ga kafirai yushabuna da za a rika jan su bi hada ita finnar a cikin wuta wa aglalan da maruruwa fi anaqim a wuyayen su kukumai kenan za a sa musu kukumai a wuyayen su tushaddu fi har salasil wanda za a dauro wato sarisuran biya a cikin da kuma mutane da mutu wasa idan da wuta ai naran wuta musa'aratan abubuwa mai ai muhayyijatu mai motsawa da azabuna wanda za a rika musu azaba bi hada ita إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا kafura to mutane ko na gari eh mutane na gari ya jam'u birrin shine al-abraru jam'i ne na birru aw baru eh humul mudiqun sune wanda suka yi biyayya ma- masu biyayya to wa'annan kaga ya shirabuna za su rika shan abin shan su min kasin daga wato wato daga akushi wato huwa ina ushurbil khamri shine wato wato ƙwaryar shan giya wahiya kuma ita giyar fihi tana da wahiya fihi ita giyar kuma tana cikin sa wal muradu abin nufi min khamrin min khamrin daga wato giyan nan tasmiyatun an bato ne lil hali wato da abu mai sauka bismil mahalli da bigiyar wato sunan wato abin gurin saukar wa min din nan litabidi tabbata tabidi ce ma'ana ya shirabuna za su rika sha min ka'asin daga wato shashin wato akusa tunda ya ce ta tabidi ce wadda kana mizajuha abin cuɗanya wata ya zamo ai matum zajubihi abin da ake cuɗanya ta da shi zai zama ya zama kafuran kafur ne عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ainihin marmaro ne min kafur da kafur fi ha ra'ayatu wanda wato warin sa yake cikin da ya shirabu ha ya shirabu biha ibadullahi wanda bayan Allah za su rika sha biha ay min hada gireta ai awliya uhu sune masoyansa yufajjiruna ha za su rika wato za su iya kikketo ta za su rika kikketo ta tabjiran wato kikketowa tana bubbugowa ayyaquduna ha za su rika wato janta hai su sha'u duk inda suka so duk inda suka zauna nan suka ce marmarin ya biyo ta nan sai ya biyo eh wato duk inda suka zo za su sha za su sha shi hai su sha'u inda suka so min manazilhim daga gidajensu duk inda suka je da gurin zaman su da gidajensu da gurin hirar su kawai abin da suke so su je kawai sai su ce zo kawai sai ya zo يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا yufuna su ne suna cika bin nazar da bakance fi da'atin lahi cikin biyayya ga Allah eh waya khafur kuma suna tsoron yawman yini wanda kana sharruhu sharrin sa ya zama mustaqila mai timanya ne ai mun tashiran sharrin sa mai warwatsuwa ne Wanda bin nazari wa yufuna bin nazari
ila yukuna bima aujabuhu wato kila wani kawai aka ce fasarar da shine suna cikawa suna zuwa da abin da aka wajabta musu shi bima aujabuhu ala anfusihim da abu suna zuwa da abin da wato suka wajabta shi a kansu akai bima aujabuhu wallahu alaihim to yaya kuma dangane da abin da shi kuma Allah ne ya wajabta shi a kansu min as-salati na daga sallah zakati da zakka sawmi da somi da azumi wal hajji wa da hajji ghayriha da hajji ya gaira hadoninta hum mubalaghatun hau shi ne wannan mubalaga ne fi wasfihim shi wasu yin cikin sifanta su بالتوكل على على أداء الواجبات na'am بالتوكل على da أداء tawakkul da- الواجبات da dogaro ala adayil wajibati bisa bayar da abin da yake na wajibi والإيفاء بالشيء wato cikawa da abu والإتيان به تماما shi ne a zo da shi a cike والنذر nazaru duba bakance إيجاب الفعل المباح shi ne wato wajabtar da aiki wanda yake na halal على نفسه ala nafsihi bisa kansa عظيما لله don girmamawa ga Allah أن يقول shine ya ce لله علي كذا من الصدقة eh wato Allah wato nayi bakance zan yi wato abu saboda Allah zan abu zan yi aiki kaza saboda Allah من الصدقة na sadaka daga sadaka وغيرها wagai da ya da waninta shine bakance Aha.
وإن شفي مريضي Eh, in an in wato aka Allah ya warkar da mara lafiya ta أو رد خائبي ko kuma wanda ya bace min Allah ya dawo min da shi علي كذا zan yi kaza don godiya ga Allah واختلفوا malamai sun yi sabani فيما إذا علق ذلك shi ma idan cikin idan wato ya rata yadda zalika wannan لما ليس من وجوه البر daga ba ba cikin wato kusa ko na aiki na gari كما إذا قال kamar yadda in ya ce إن دخل فلان الدار in wane ya shigo gida فعلي كذا to zan yi kaza ففي الناس hmm?
ففي الناس to a cikin mutane من جعله كاليمين wanda ya san ya ce wato cikin malamai akwai wanda ya sanya wannan kamar rantsuwa ومنهم من جعله من باب النزور a cikinsu akwai wanda ya san ya ce daga babin bakance قيل kila ka ce النذر كالوعد wato annasu shi bakance kamar alkawari ne إلا أنه sai dai cewa shi إذا كان من العباد idan ya zama daga bayi ne هو نذر wato ya zama bakance وإن كان من الله in ya zama daga Allah ne هو وعد wato shi wannan alkawari ne والنذر shi ba kance qurbatun mashru'atun wato ibada ce wajen shari'a ta yi da la ita yasihu illa fi ta'ati wato baya inganta sai a cikin biyayya ga Allah wa fil hadisi ya zo a cikin hadisi man nadara an yudi Allah wanda diye ba kance zai bau- zai bauta wa Allah to falyudihu ya biyayya ya bauta wa Allah man nadara an ya'asi wanda kuma ya bakancin cewa zai saba wa Allah la ya'asi ba za ya asihi kai ya saba masa قال هارون بن معروف na'am قال هارون بن معروف harun dan maruf ya ce جاءني فتى wani saurayi ya zo mun قال kala sai ya ce إن أبي cewa babana حلف علي بالطلاق ya wato ya rantse min da shika أن أشرب دواء مع مسكر wato sai na in na in na sha wato magani tare da mai ma da da mai sa maye a ciki فذهبت به إلى أبي عبد الله sai na tafi da shi zuwa ga abi abdullahi فلم يرخص له wato bai bai rangwame akan wannan ba bai bai sauƙaƙa masa akan wannan bai halatta ba وقال wakala ya ce قال عليه السلام manzo Allah alaihi salam ya ce كل مسكر حرام dukkan abu mai sa maye haramun ne وإذا جاء وإذا جمع الأطباء idan wato masu magani suka haɗu على أن شفاء المرير a bisa cewa wato warakan marar lafiya في الخمر a giya take لا يشربها ba zai sha ta ba
ينبغي أن ي... ومن الناس yana daga cikin mutane من هو على عكس ذلك wanda suke bisa sun koyan zalika wannan وإنه يتهاون بما أوجبه الله cewa عليه domin shi yana wato sakaci daga abin da Allah ya wajabta a kansa لا يؤدي الصلاة الواجبة مثلا ba zai ba da sallah ta wajiba ba إذا نذر شيئا idan ya ba kancan abu يسارع إلى الوفاء to zai zai gaggawa zuwa ga cikawa cika alƙawarin وليس إلا من الجهل wannan bai zama wasu daga jahilci to kana da kayan yanka magana ko Mhm.
نعم. ولن wannan daban waccan daban ko da a joni take يأتي يتربى. ولا أبو نيدا بني.
to an shi kenan to mu ƙarasa
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا to za gani duk ba wato ana faɗan bayan Allah kenan ko ne daga ina ya faro magana yake cewa yuhuna can baya dai innal abrara innal abrara eh, ba ya gama magana da cewa ba wa ina atanna likafina salasila wa aglala wa sa'ira to sai kuma ya shigo shi anan bayan Allah shi innal abrara yashrabuna min ka'asin kana mizajuha ka ayin kana mizajuha kafura ko to ainan yashrabu bihal ibadullahi fajruna ha tafjira ko yuhuna bin nazari duk bayan Allah ne wanda suke cikawa da bakance eh yuhuna bin nazari wa yakhafuna ko yawan kan sharu musadira to duk wannan aikin su ne bayan Allah na gari eh sai kuma yace wa yu'imuna dama kuma suna ciyar da abinci ala hubbihi bisa san abincin eh wa shahawatihim lahu da sha'awar su gare su ga wannan abincin to eh, suna ciyar da shi ga miskinan miskini ma'ana fakiri waya timan da maraya wanda la abala hu ba ba gare shi wa asirin da libacece yani al-mahbus abin tsarewa bi haƙƙin da haƙƙi eh ko ta kisa nan ta sayyidina ali shi bai gato ba bai gato ba eh anan Tasawi da shau duk ne ba su gawa ba.
ɗaya ɗan kaɗan kawai.
malam su ne ba kisa nan ta sayyidina ali
Na kawo yau wato ba mai ita nazarar nazarar wannan ta sauka ne a cikin ahalin iyalin ali bin abi talibin allah ya dade shi sai da na ali ya zamo ya je ya kwana a wata gona wani ba yahudi yana masa aikin ban ruwa har da yawa ya gari da safe to sai ya ba shi kwano na sha'ir ladan aikinsa sai na na fadi na wato sai na na fadi ma da man sai na ya karɓo ladan ya kawo mata ta ɗauki sulusun wannan kwanan صنعت أجنة sai wato sai ta yi kulli فلما تم نضجها eh, yadda wato nunarta ya cika دخل مسكين wato ta yi gurasa ta tanadi abinci to da abincin ya nuna sai miskini ya shigo gidan da ala baitin nabi ya ce ya ku ahalin gidan manzala miskinukum hmm?
miskinu ga miskinin ku ya zo wanda fa ulahu sai suka ɗau abincin gaba ɗaya suka bashi wa batu dawila sai suka wato kwana cikin wato shu dai ba su ci ba suka yi kamar ɗore
gadan ajinu sulusa washe gari sai suka kuma wato suka kuma wato kwaɓa wato sulisi na biyu falan matan ma na butu yayin da nunarsa ta cika a kan mai a taya timo sai wani baraya ya shigo ya bara ala ya ala baitin nabi ya ce ya ku iyalin gidan annabi miskinukum ga miskinin ku ya zo ya bara wanda fa ulahu sai suka ɗau abincin gaba ɗaya suka bashi wa salisu kazalika hakanan na uku shi ma suka dafa sai da ya nuna sai wato a ribatacce ya zo ya ce wato ya halibaitin nabi ya iyalin gidan annabi to ga miskini ya zo su ma suka kuma ɗaukowa suka ba shi
miskinan waya ci ban asira ya ce miskinan waya ciman wa asiran Eh, wato da ya je aikin dama da ya je aikin to sai ya tashi da azumi shi sai da ali ya tashi da sai da ali bayan ya gama aikin ya aikin kwana yayi sai aka ba shi wannan sa'a na sha'ir to da ya zo na na fatima ta buga ta yi gurasa ta tare don masa abincin da zai ci in ya sha ruwa an fito da ya nuna an kawo an ajiye to shikenan sai ga miskini ya zo ya bara sai ta ɗauka ta bashi yana da ya bashi sai ya ci gaba da azumi washe gari sai ta ɗauko sulusin ta kuma kwaɓawa ta yi sai ga man maraya shi kuma ya zo za a sha ruwa sai ya kuma ɗauka sai aka bashi na ukun kuma shi kuma ribitacce ne da ya zo ya kuma tashi da azumi ba Eh, ya zo ya ba sai aka ɗauka aka bashi To akwai ƙarshen isar bai bai kawo? eh yana ya tsaya eh eto an ga aje ita da kusuri amma akwai akwai ƙarshen ta eh an yi bayan ai ai abubuwa ne suka faru a ciki eh eh ai wato sayyidina ali a lokacin bayan ya ya gama ya ba da wani abincin ya fito sai ya tafi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya je yana cikin tafiya sai ya haɗu da wani ashe mala'ika ne da ya haɗu da shi sai ya ce ga taguwa ta za ka siya sai shi to ai ni ba ni da kuɗin da zan sai taguwa sai shi to ga ta na ban maka in ka samu mai sai ka siya masa sai ce to ka san ni ne sai ce "Ah, ba kai ne ali dan abi dalib ba to sai na ali sai ya karba ya ji ya je ya dawo shikenan sai yana kan hanya sai ga wani shi kuma sai ce a wata ruwaya aka ce sai ga sai na ali yana jan taguwa farko sun da ya karba wata ruwaya aka ce sai ce na ji an ce kana da taguwa ta siyarwa za ka sai mun ya ce ah dama ai ta sayarwa ce an yi wanda ya kawo ta dama ce ai a sai da ita shi kenan sai suka yi ciniki ya ce ya sayan masa sai ya ɗauko kuɗin sai ya bashi ya ce ga wannan kuɗin kuɗin tago ka ne amma yanzu ba zan karɓe ta ba ya ce "Ah, ba ai na ka karɓa man da don shi wanda ya ce a sayar in yallo aka ce an sayar kaga in ya ga kuɗi ya ga taguwa ai zai kokonto ko ba a sayar ba sai ce a'a ka ajiye taguwar amma ga kuɗin ta na biya zan zo in karɓa ashe shi ma mala'ika ne shi ne dai sai na ali je kuma zala sai ma zala yana gan sai na ali ma sai yi dariya sai ce "Ah, ali yaya aka yi ne ce a yi rasu da ba abin ai ce akwai abin da aka yi sai to ya ce ai ni dai daga gida nake na azumi ya ce "Au, to ina taguwa da mai siyan taguwa sai sai na ali ce ya rasu da lai ce ai suna ne ya ce mai taguwa jibrilu wanda ya sayi taguwa mika'ilu da taguwa da kudin taguwa duk naka ne Eh. Ta bismillah.
Al'asaru, Na'am?
al'asaru, Wal asr al asr ko zamani to al'asar ribata shaddu bil qaidi shine wato ɗorewa da dabaibayi sumiyal asiru bidalika an ambaci shi ribatacce da zalika da wannan maqila li kulli ma'khudin muqayyadin to wato sun musayanin sai aka faɗa da kulle ma'khuzin wanda aka kama muƙayyadin da aka ɗaure wa in lam yakun mashdudan ko- bidalika ko da bai zama wato mai shaida ne da zalika da wannan ba wal asiru al'asiru shi ribatacce والذي لا يملك لنفسه نصرا shine wanda baya samun wata wato wani taimako da nafsi ga kansa ولا حيلة wala wata dabara كان عليه الصلاة والسلام manzala alaihi salatu wasalam ya zamo يؤتى بالأسير ana zuwa masa da ribatacce فيدفعه إلى بئر المسلمين sai ya ba da shi zuwa ga shashin musulmi ويقول أحسن إليه sai ya ce musu ku kyautata masa لأنه يجب إدعام الأسير الكافر domin ya wajabta ya wajabta a ciyar da wato ribatacce ko da kafiri ne والإنسان إليه في دار da kuma الإسلام wato kyautata masa a gidan musulunci وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة أسيرا wato hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wato mabarci asirar ribatacce فقال kakala yace غريمك gari muka mabarcinka أسيرك shine ribataccenka فأحسن إلى أسيرك to ka kyautata zuwa ga ribataccenka بالإمهال da saurarawa والوضع عنه walwado da sariyar da wani kaso an hugare shi بعضا shashi أو كلا ko kuma kullum baki ɗaya ma in ba zai iya biya ba وفي الحديث ya zuwa cikin hadisi من أنزل معسرا wanda ya saurara wa matalauci أو وضع له ko ya saryan masa da wani abu akan abin da ake bin sa أذله الله Allah zai masa inuwa لا تزل لأرشه ƙarƙashin inuwa al'arshinsa يوم لا تزل إلا ذله ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa أي حماه من حرارة القيامة yani zai kare shi daga zafin wato tsayuwar alkiyama وقيل wani kaulin aka ce الزوجة mata من الأسراء eh, tana daga cikin ribatattu يد a الأزواج cikin wato mata wato suna daga cikin ribatattu a hannun mazajensu لما قال عليه الصلاة saboda والسلام abin da maza lalai salatu wasalam ya ce اتقوا الله في "Eh, النساء ku ji tsoron Allah a cikin matanku فإنه فإنهن عوان عندكم wato wato wa'inna wannan hakika da ce su cewa su dai masu taimako ne a wajenku عوان أس أس أسر عوان عندكم والآن الأسير wato wato ribatattu ne a wajenku نعم والآن الأسير Wa- abin da ake nufi da ani to abu shine wato ribatacce العواني al'awani النساء su ne mata لأنهن يظلمن domin ana zaluntar su ولا ينتصرن ba wato ba a taimakon su alhamdulillah To, bismillah.
مبرتي mabarci to wannan hausa ai hausa ce wanda ake bin sa bashi eh wanda ake bin sa bashi mabarci kenan eh wanda bashi ya lullube shi eh garin
إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا sai dai muna ciyar da ku ne saboda zatin Allah ai da dallabi sawabihi saboda neman sakamakon su sakamakon sa la nuridu minkum jaza'an ba ma neman sakamako daga gare ku wala shukuran wala godiya ai shukuran godiya fi a cikin bi illatul idami wato ba ma neman wato godiya a wajen ku saboda wato ciyarwar wa hal takallamu bi zalika shin sun magana ne bi zalika da wannan aw alimahu Allahu min ko Allah ne ya san wa- ya ya san wannan daga gare su fa asna alaihim sai ya wato ya yabo gare su bihi da shi to kaulani dan tuka ne guda biyu إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا abusan قمطريرا kamtarira mu dai muna tsoro muna tsoro min rabina daga ubangiji muna tsoron yawman yini abusan wato mai kame mai kwasfalewa eh ai wanda ta- ta- talkahul wujuhu eh, taklahul wujuhu kusa kusa ku suke kwasfanewa fiye a cikin sa ai kari halmanzari mai mummunan wato magana da shi da shi saboda tsananin sa ɗan ɗariran kuma mai tsanani mai tsanani fi zalika a cikin wannan wa mai tsananin kwaswanewa mai tsananin wato mai tsananin musifa ووقيهم الله شر ذلك اليوم sai Allah ya kare su sharri zalika al-yawm sharrin wannan yini ولقيهم nadrata نظرة wa surura kuma sai ya ba su nadrata ai husnan kyau wa idatan da haske fi wujuhihim a cikin fuskakun su wa sururan da farin ciki وجزيهم بما صبروا جنة وحريرا kuma ya saka musu bima sabaru ai saboda hakurin su ai bisa birihim saboda hakurin su anil ma'asiyati gaburan sabo to shikenan sai ya saka musu jannatan aljanna udkhiluha an shigar da su ita wa hariran da alhariri ulbisuhu da aka ɗora musu shi متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا harira زمهريرا muttaki'ina in suka shiga aljannar da kayan alhariri a cikinsu to muttakiya za su zama suna kishingide ai wato halin min marfu'i wato udkhiluha almuqaddar eh udkhiluha an shigar da su aljannar muttaki'ina suna kishingide fiha a cikin alal araiki bisa gadaje ai araiki dinnan ai as-sururi shine gadaje fil hijal a cikin alkilla la yarawna fiha shamsan ba sa samun wato ba sa samun rana fiha a cikinta wala zama hariran wala sanyi ai la harran babu zafi irin zafi mai tsanani wala barran wala sanyi mai tsanani wakila wani kawai aka ce azam hariru zam hariru ai alkamar ma'anarsa wata kenan fahiyya mudi'atun ita dai aljanna mai haske ce min gairi shamsin ba tare da wato hasken rana ba wala kamarin wala hasken wata Allah ya halicci haskenta daban wai ba rana ce za ta zo ta haskaka ta ba ba wata ne zai zo ya haska aljanna ba eh wato haka aka halicce ta da haskenta haske nurani na ubangiji Mhm.
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها قطوفها تذليلا
wadaniyatun wadaniyatan zilaluha wato inoyin itatuwan aljanna makusanciya ce ai qaribatan makusanciya ce adufun ala mahalli la yarawna ai gairu ra'ina ai wato wato ita wato inuwar aljanna wato itatuwansu masu inuwa makusanciya ce minhum daga su ɗan aljanna eh tana kusa da su kuma an hore kudufa ɗasunanta ma'ana 'ya'yan itatuwan dubu nan wato itatuwan 'ya'yansu wato wanda ake tsintsinka a cigi to duk an hore su tazlilan horewa ai udniyat an kusar da simaruha 'ya'yan itatuwanta bayana luhal qa'im na tsaye zai iya tsinka ya ci wal qa'idu na zaune ma zai iya tsinka ya ci wal muttaji'u na kwance ma ko na kishingide shi ma kawai zai iya tsinka ya ci a kowane hali kake kana son ka ci abu to za ka tsinka ka ji kuma aljanna ba za a ce wannan itacen mangwaro ne wannan itacen tufafa ne wannan itacen waye a kawai duk abin da kake so itacen ce ne kawai za ka gan shi sai ka tsinke shi kai amfani da shi Eh. Mhm.
ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت أوانيرا za a rika kewaya su fiha a cikin aljanna bi aniyatin da korai min fiddatin na azurfa wa akwabin da akusa ai a kudahin akusa bila'uran wanda ba su da ba su igiyar rikewa kanat kawarira ta zama kamar karauci ai ta zama wato kamar wato abu karau abin da yake kawarira shine kamar gilas eh wanda gilas din da in ka zuba abu a cikinsa daga ciki za ka gano waje daga waje kuma za ka iya ganin ciki daga wajensa za ka iya ganin meye a ciki eh to shine kwari amma fa ba irin wannan gilas na duniya bane ba irin sa bane eh wancan wato wato wato makhsusi ne eh makhsusi ne aka kera su dan yan aljanna eh kuma ba da irin wai wannan kira aka yi musu ba mm.
قوارير من فضة قدروها تقديرا to kaga wannan bayanin zai tabbatar ba irin wannan gilasin bane eh karo ne min fiddatin na azurfa Ah, to mu kuma na mu karo din ai na gilasi ne eh na gilasi ne to kaga ni tunda aka ce min fiddatin na azurfa kaga shi wannan daban yake eh annaha ai cewa ita wannan karo min fiddatin na azurfa ne yura baɗinuha min zahiriha ana ganin abin da yake cikinta daga bayansa kan su jaji kamar karo wato ƙaddaruha wato su masu kewaya wannan hadiman nan sun gwargwaje ta takdiran gwargwajewa ala qadri riyi sharibina gwargwadon ƙoshin masu sha min gairi ziyaratin ba tare da ƙari ba wala naqsin wala tawaya wa zalika wannan kuma shine alazu sharabi mafi daɗin abin sha wato abin da duk za a kawo ɗan aljanna to ba za a kawo masa a cikin akushi ya zama ya fi ƙarfin shanyewarsa ba ba kuma za a kawo masa wanda zai sha yaji yana buƙatar a ƙaro masa ba Eh, za a kawo daidai da buƙatarsa ba zai nemi ƙari ba to kuma ba za kuma a samu ragi ba to shi ne ce alaƙadar rigi sharibina bisa gurgudun ƙoshin su masu sha Eh, babu ƙari babu babu babu tawaya Mhm.
ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا wai su kauna fiha za a rika shayar da su fiha a cikin gidan aljanna ka asan ai hamran giya in fa ana magana giya fa ba irin wannan ba. ita giya aljanna ana shan ta ana jin daɗi da annashawa ita kuma wannan duk wanda ga yana shan giya za ka ga yana ɓata rai eh to saboda haka wannan daban wato kana mizajuha abin cuɗayan wa- cuɗawar wannan giyar ai ma tumzuju bihi abin da ake cuɗa ta da shi zanjabil daga zanjabil ne me zanjabil عينا فيها تسمى سلسبيلا sabila ainihin marmaro ne baturin min zanjabila kenan fiha a cikin gidan aljanna tusan ma da ake ambatanta da salsabilan salsabilu ya'ani anna ma'aha ma'ana nufin da cewa ruwanta ka zanjabil kamar zanjabil ne allazi tastaz- allazi tastalazzu bihil arabu wa tastal- eh? tastalazzu bihil arabu ko wanda laraba suke jin daɗi wato wajen shansa Eh, sahalul masagi mai daɗin haɗiyewa ne fil halki a makogoro ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا waya tubu alaihim wuldanu kuma yara suna kewayewa gare su mukhalladuna ababen dawwamarwa bi sifatul wuldani bi sifatul wuldani asibar yara la yashibuna ba sa tsufa balle a ce har sun burbure eh haka su ne wato an halice su ne musamman dan hidima eh su za su yi ta kaiwa suna ta kawa a cikin aljanna duk abin da kake nema su za ka sa eh kuma kowa da irin nasa idza ra'aytahum Allah ya ce idan ka ga su wa'annan yaran hasibtahum sai ka zace su lihusnihim saboda kyansu wanta sharihim da ɗaiɗaita su fil hidimata cikin hidima ga ɗan aljanna Eh, zai ka zace su lu'lu'an lu'lu'i ne mansuran abin wato ɗaiɗaitawa fi silki a cikin zirinsa aw min sadafi daga ko kuma daga kwafsansa wa huwa ahsanu minhu shine mafi kyau daga gare shi fi gairi zalika a cikin wannan وإذا رأيت ثم رأيت نعيما إيمان وملكا وملكا كبيرا wa iza ra'aita idan har ka gani ai san macananka ai wajatta ru'yata in ka samu wato damar gani minka da gare ka bil jannati a cikin aljanna to ra'aita wannan shine jawabu iza jawabin iza zaka ga ni'ima ni'ima wanda la yusafu ba za a iya wasafta ta ba eh dama ya ce Allah shi zai a baka wato jin daɗi ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at eh wala hadara ala qalbi basharin abinda wato gani bai taba gani ba eh labari ba baka taba ji ba kai bai taba ma tsarsuwa a cikin zuciyar wani dan adam ba eh to saboda haka duk abin da ake faɗa na aljanna kawai dan adam yana kaddara dai tunaninsa ne da iya hankalinsa amma an mutum ya shiga aljanna abin ya fice karfin tunaninsa hankalinsa na duniya eh domin an ce wani in ma ka je aljanna in mutum ya shiga aljanna wato za a bashi gwargwadon wato iya wato kiyayewa da hankali da nutsuwa da irin wato abin da Allah ya tanadar masa a ciki to za ka ga na'ima za ka ga nimomi wa mulkan kuma za ka ga mulki kabilan mai girma ai wasu an mayarwaci wanda la gaya ta lahu babu matuƙa gare shi عليهم ثياب سندس خضر واستبرق ai alihim burbushin su ai fawqahum burbushin su fa nasbu ala zarfi yace an masa nasab- nasaba ne bisa zarfi huwa hablul mubtada'i shi labarin mubtada ne eh ba da hu da yake bayan sa fi qiratin bi sukun lil ya'i mubtada wa ma ba da hu khabarun wa damir al muttasil bihi lil ma'duf ko alaihim Ah, to abin da ya daukake su shine siyabu sundusi shine tifofi na mawambal eh ai haririn alharir mawambal din aljanna kenan hudurin wato korra eh, ko kuma hudurun bin rafi eh, korra ko istabrikin da istabrak me istabrikin shi kuma bil jarri sai a yi masa jarra ai ma ga luza abinda ya kauri mina dibaji daga alhariri wato shi wato wannan musamman ake yin sa eh wa huwa wa huwa al-bada'in shine kimshewa sundusu sundusu shine az-zahaiz wa fi qira'atin aksu ma zukira fihi ma wa fi ukhra a cikin wata kuma qira'ar برفعهما وفي أخرى بجرهما وتقرأ كما الأمس جرا وحلوا أساور من فضة
وهلو كما أمس واتو أدو an musu adan asawura mundaye min fiddatin da azurfa eh, wa fi mawdin a wani mu a akhar a cikin wani mawdin kuma wato min zahabin mundayen da dinari Allah ya ce izani wato can wani wuri ya ce min fidda- min- nan ya ce min fiddatin wani wuri kuma ya ce min zahabin na dinari to wannan shine shi yayi haka ne dan sanarwa bi annahum cewa su yan aljanna yuhallawna za a yi musu ado min nau'aini daga duk nau'in nan guda biyu za a sa musu na dinaran za kuma a sa musu na azurfan ma'am gaba daya wa mufarraqan wani kuma lokacin a, za a rarraba wani lokacin su sa wanda suke so na azurfa wani lokacin su sa wanda suke so na dinari وسقيهم وسقيهم ربهم شرابا sharaban dahura kuma ubangijin su zai shayar da su sharaban abin sha dahuran mai tsar- mai tsarki ai mubalagatin isa matuƙa ne fi daharci cikin tsarkinsa wanda za ta yi da tsaftarsa bi hilafa hamrar duniya saɓanin giyar duniya إن هذا كان لكم جزاء جزاء وكان سعيكم ayyukum مشكورا mashkura hakika dai wannan ni'imomi da ake siffantawa ake jero su ya zama sakamako ne gare ku kuma sa'ayukum aikinku kana ya tabbata mashkuran abin sakawa ne saboda kun yi aikin alheri zaman ku na duniya kun yi da'a kun yi biyayya abinda Allah ya ce ku yi kun yi abinda ya ce ka ku yi ba ku yi ba to shi yasa kuka samu wannan sakamakon إنا نحن نزلنا عليك عليك القرآن القرآن تنزيلا تنزيلا to kuma yanzu an kawo ana magana kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh mu da inna mu nahnu mu kaga taukidi ne ga inna kuma ga nahnu eh ta'kidun li ismi li ismi inna ta'kidi ne ga sunan inna aw faslun ko kuma rabewa ne mu dai nazzalna alqur'ana mun saukar da qur'ana alayka gare ka tanzilan saukarwa eh mun saukar da shi ma'ana ai fassalnahu mun rarrabe shi walam walam nunzilhu ba mu saukar da shi jumlatan wahidatin jumla ɗaya ba eh jumlatan wahidatan an saukar da shi zuwa saman sama ta ɗaya ko to daga baya kuma ba mu saukar da shi jumlatan gare ka ba an rika saukar da shi gwargwadon bukata idan wato hukunci ya sauko ko wata bukatar wato wani abu ya zo na saukar da wahayi sai a sauko da shi haka aka saukar da shi a tsakanin shekara 23
فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم asima آثما أو nan كفورا kabura fasbir kai haƙuri da hukumar rabbika ga hukuncin ubangijinka da ya alaga gare ka bi tabligi risalatihi da riskar da wato manzancinsa wala tuɗi minhum kakkabi daga cikin kafirai asima mai yawan zunubi au kafuran ko kuma mai kafircewa ai utbat bin rabi'a kakkabi utbat bin rabi'a wal balid bin mugira da walid bin mugira kala sun faɗa lin nabi ga annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce da manzo Allah irji ka dawo an hazal amru gibran wannan lamarin eh to wannan ka bar wannan mana ya bar wato kiran da yake zuwa ga Allah haka suka gaya masa eh wai juzu kuma ya halatta an yurada ana nufin kullu asmin kullu asmin wato dukkan wani mai laifi wa kafirin da kafiri ka bar duk wani mai laifi ka bar duk wani mai kafirci ba ruwan ga su la tu'i ahadahuma kaka biya ɗayan su ayyan kana kowa ya kasance fi ma da aka ilai cikin abin da ya kiran ka zuwa gare shi min ismin na daga laifi au kuburin ko kafirci واذكر اسم ربك بكرة wa asila وأصيلا wazkur isma rabbika ka ambaci sunan ubangijinsa ma'ana sunan ubangijinka fi salati a cikin sallah bukuratan da safe wa asilan da yammaci ay alfajra lokacin sallah alfajr kenan wa zuhra da azhar wal asr da al'asr wato kayi wa'annan wato sune bukuratan wa asilan ومن الليل فاسجد له وسبحه sabbihu ليلا laylan tawila طويلا daga dare kuma fasjud lahu kai sujada gare shi ma'ana kai sallah dai yani ka sallaci almagriba magriba wal isha da isha wasabbihu ka tsarkake shi laylan dare tawila mai tsayi ai ma'ana sallar ta dagu akai sallar ta dagu yi biya a cikin dare kama ta kaddama kamar yadda ya gabata min sulusaihi aw min sulusaihi aw nisfihi aw sulusihi tunda ya ce min sulusaihi aw nisfihi aw sulusihi kenan mhm إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون wara'ahum وراءهم يوما shawman ثقيلا sakila in haula kaga dai wa'annan wato wanda suka butulce kenan suka gudu su imani ba yuhibbuna al-ajil suna son magaggauciya ita ce duniya ita dai ga ta a ciki a ciki ake waya zaruna suna barin wato wara'ahum bayan bayan su suna barin yawman yini sakilan mai mai nauyi ai shadidan mai tsanani shine yawan kiyamata ranar alkiyama la ya amalu na lahu ba sa tunani su yi aiki saboda wannan yinin na ranar alkiyama wato sun fi shagala da harkar su ta duniya ba sa tunanin cewa ranar alkiyama za ta zo bari su yi aiki domin sa نحن خلقناهم وشددنا asrahum أسرهم mu dai mu ne halakna mu muka halice su washe dadina asrahum muka karfafi kawwaina muka karfafi asrahum wato gabobin su ai adahum gabobin su wa fasilahum da gabobin su dai duk abin da suke mu muka halice su kuma mu muka karfafa wannan gaban nasu suke yin abin da suke yi وإذا شئنا بدلنا أمثالهم أمثالهم تبديلا idan muka so kuma baddalna amsalahum sai mu musanya sai mu sanya amsalahum mu sai- misalin su fil hilqati a cikin halitta badlan minhu sai mu sanya mu sanye minhum da gare su da an nuhulikahum shine mu halakar da su ma'ana in mun so sai mu halicci waɗansu daban wata halitta kuma mu kawo su mu tafi da waɗannan eh wato kalma rabbaniya sai mu Hmm.
tafi da su tunda ba su biya ba to inda mun so to sai mu halitto wasu mu zo mu zube su su kuma waɗannan da ba su biyayya ba mu kwashe su gaba ɗaya eh, mu mu halakar da su baki ɗaya eh, to sai mu kawo su mu musanya su tabdilan wato mun huliko mu halakar da su tabdilan musa musanyawa takidun takidi ne waqat iza iza ta abkuma waqi'a in mawqin in nahu in yasha yuzhibkum li'annahu ta'ala saboda Allah ta'ala lam yasha zalika bai so zalika hakan ba wa iza iza kuma ana amfani da ita lima ya kauka abinda zai afko إن هذه تذكرة haƙiƙa dai wannan sura tazkiratun ai izatun wa'azi ne lil khalqi ga halitta فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا sabila duk wanda ya so ittakhadha sai ya riki sabilan tafarki zuwa ga ubangiji sai daliqan tafarki zuwa ga ubangiji bi da'ati da biyayya وما تشاءون إلا أن يشاء الله ba komai kuke so ba bitta'i ta sha'una wala ya sha'una wato ba komai kuke so ba ai ittikhazu sabili rikon wannan tafarki bid'atu da da'a to wato ba za ku iya ba za ku iya samun sa ba illa an yasha Allah sai dai in Allah ya so zalika wannan إن الله كان عليما حكيما hakika dai Allah ya zama masani ne da halkihi da halittarsa hakiman kuma gwani ne fi fi'ilihi a cikin aikinsa يدخل من يشاء في رحمته ubangiji shine yake shigar da wanda ya so cikin rahamarsa shine aljannarsa wa humul mu'minuna sunu mu'minai والظالمين أعد لهم عذابا أليما azzalimai kuma ya tare dan musu azaba alima azaba wato mai radadi humul hukumar kafirun su ne kafirai